إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أليس كذلك؟ هناك وقفنا في الدرس الماضي قال أبو سليمان الخطابي الآن يشرح لنا كلمة كلمة مالا زي تشك الكورنس زي fassara mana kalmomi da ya kware cikin larabci kuma yana zabo maganganun manya-manya malamai da suka kware cikin harshen larabci kala abu suleiman al-khattabi wanda ya sharhin abu dawo da kenan al-imam al-khattabi qawluhu naddara Allahu ra'an fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naddara Allahu ra'an me ake nufi da shi qala ma'anahu abinda ake nufi da shi shine addu'a lahu bin nadara ana masa addu'a ne da nadara, to mece ce nadara, wahiya an ni'imatu wal bahja, kwarjini da ni'ima, wa yuqalu ana fata cewa nadarahullahu, nadarahullahu biduna tashdid, bitakhfif wattathqili nadarahullahu. wa ajwaduhuma at-takhfif wanda yafi shine nadara nadara Allahu ra'an وقيل ليس هذا من حسن الوجه yace ai wannan ba ana nufin da fuska mai haske bane ko kyakkyawar fuska ba kamar yadda aka saba da sanin malaman manyan malaman hadisi duk karatu duk ilimin da ake malaman hadisi sun fi kowa haske saboda albarkan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman hadisi fa ba masu karambanin hadisi ba ba waje karatu ya dawo shi ne shi ma malamin hadisi ne ko waje karatu yazo shi ma malamin hadisi ne ko ya malamin hadisi ne ko shi ma malamin hadisi ne eh wannan kurakuran su ne suka haifar da rigingimu muka kasa zama lafiya an fahimta ba a ji me yake hana jin wa'annan rigingimin rashin fahimtar fiqhu da'awa shi ya haifa mana da wannan wahalhalu an fahimta ina mana fiqhu da'awa in ka je jami'ar islamiyya kai karatu ko makka ko riyad duk inda ka je saudiya kai karatu aqidar da ka koyo ka taho din nan da abubuwan da aka koya maka duka mutanen kasan aqidar su kenan da sarafunan 'yan siyasan malaman attajirai duk ra'ayinsu kenan kuma aqidarsu kenan kuma abinda suke so kenan an fahimta to sai kai ka dau in kai yabon ka za a yi a can da ka dawo kasar sai ka manta cewa kasar ka daban kasar da ka koyi karatu daban ka dawo cikin Najeriya kenan Najeriya kuma me yayi takin ta secularism sai wai Najeriya menene ina ma nan sakula maguzanci maguzanci ne mai son yayi kaza mai son yayi kaza mai kowa abin da kake son kai Najeriya matukan baka taba gwamnati ba duk abin da kake so za ka yi to da ka dawo cikin wannan abin shi ka kasa fahimtar inda ka fito daban inda ka shigo daban shi kana son ka fuskanci mutane da ƙarfi to duk wanda ya fi ƙarfinka ko baka fi ƙarfin shi ba ka ce za ka fuskance shi da ƙarfi za ka kari za ka wahal da kanka kenan an fahimta to in aka bi a hankali komai zai zo ya bayyana amma in ka ce za ka yi abinda ka zo ka tarar da yana yi din nan farko ma sai ka jinjina ka gani wannan in ma ina da daman na hana shi shekara ɗaya ta isa shekara goma za ita isa abinda ba za ka hana shi ba shekaru goma sai ka zo kana faɗa mana za ka shekara goma kana wahal da kanka an fahimta amma in aka bi a hankali ko masu fahimta duk za su zo su fahimta shi ne fiqhu da'awa kenan an fahimta inda ka koya daban inda ka shigo kuma daban in ka ɗauko wancan ka zo ka shigo da shi nan to za ka wahal da kanka za ka sa a kasa fahimta ka manufar abinda ake su kake nufi ma ba zai cika ba Allah ya kiyaye wa qila laysa hadha min husnil wajhi innama ma'anahu husnul jahi wal qadru fil khalqi zaka samu kwarjini zaka samu daraja wajen al'umma mutane qawluhu fadarsa ai mun san naddara Allahum ra'an sai ya ce Allah ya haskaka bawa ai malaman hadisi fi haske yace a ba na fuska ba ba hasken fuska bane wani suka ce hasken fuska wani suka ce kwarjini wani suka ce daraja Allah zai baka qawluhu la yaghillu alaihinna bi fathi al-ya'i wa kasr al-ghaini haka wasali kenan haka ake shakl kenan ba wasali bisa wasali kasa wasali a'a bi fathi al-ya'i wa kasril ghaini to haka ake dabt su ilmu dabt kenan yana da akwai littafan da suke koya wannan in ka karanta su zaka koyi irin wayannan baki daya bi fatil ya imana ya ghillu alaihinna kenan ko min al ghilli daga gillu ne wa huwa ad-dhighn wal hiqd daga hasada kenan yuridu la yadkhuluhu hiqdun yuziluhu anil haqq hasada ba za ta shiga zuciyar wannan ta hana shi karbar gaskiya ta hana ta karbar gaskiya ba wa yurwa bi dhammil ya'i min al ighlal la yughillu min al ighlali wa huwa al khiyana yaudara kenan wa fil hadis an zai kawo hujja akan abin da ya fada annahu kataba fi kitabi sulhul hudaybiya a lokacin da ake sulhul hudaybiya an rubuta cikin abin da aka rubuta aka ce la ighlala wala islala ka samu karin magana ke la iglala wala islala fal iglalu alkhiyana wal islalu as-sarika ba yaudara ba sata an fahimta yuqalu fulanun mughillun musillun aiwa ne kha'ini ne kuma barawo ne wasallatu wasallatu as-sarikatu an gani ko malam ya sauke ya ba da haƙƙin da alkawarin da ya ko fa'ammal hululu amma abin da ake ce ma hulul fil ghanimati wa huwa al-khiyanatu fiha laysa min haza yaudara a cikin kayan riban yaki summiya hululan me yasa aka ce riban yaki kayan yaki riban yaki hululan li'anna al-aidi maghlulatun anha ay mamnu'atun saboda an hana kowa ya taba yuqalu min al-ghululi fil ghanimati ghalla yaghullu bi dammi al-ghaini qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana li nabiyyin an yaghulla wa man yaghlul yati bima ghalla yawm al-qiyamati wa yuqalu min al-khiyanati fi ghayriha fi ghayriha aghalla yughillu wa yuqalu min al-hiqli ghalla yaghillu bi kasri al-ghaini mana ya koye cikin larabci amma kuma ya ce ya je ya nemi manyan malamai da suka faɗa mai suka ce in akwai na gaba da kai su abin da suke yi ko ya sani sai ya bar wannan ya duba mai na gaba da shi ya faɗa mai malamin shi ya faɗa mai wanda suka gabace shi suka faɗa shi ya ɗauko wannan ya ce wane ya ce kaza wannan ba zai rage darajar shi ba da zai rage darajarsa ba an fahimta ba ka ba ba yanzu ba ne da ake yada ilimi kowa malamin kansa ne ko da wajen wane ya samu wannan ma'anan yake fahimta ya fa'idanto da daddare a ji sa ana karanta ba wanda zai ce wane ya ce shi yake yi shi yake tallata kanshi shi yasa abin yake kin tallatuwa an fahimta eh wa fihi isharatun ila tikrar alhadith lilhifz ya ce wannan akwai ishara da ke nuna cewa a maimaita hadisi ko ilimi saboda a haddace kalan na ha'iyu inni la asma'ul hadisa ibrahim na ya ce ina jin hadisi fa'uhaddisu bihi alhadima a dusuhu bihi fi nafsi ai usbituhu shi yanzu hadimin gidana yaron gidana ko mata ko matarsa ko menene sai zo ya maimaita mishi wannan hadisin saboda ya kara haddace hadisin saboda duk sa'an da ka maimaita abu duk sa'an da ya zauna a zuciyarka yuridu uhaddithu bi khadimi astadhkiru bi zalika wa fihi dalilun ala karahiyati ikhtisar al hadith liman laysa bil mutanahi fi al fiqh wai an karhanta mutum kai ta kai ta hadisi saboda wanda bai kware cikin ilimin hadisi ba in ka takaita ba zai iya istinbati ba ba zai iya sanin hadisin me yake abinda ka rage din menene ake miki menene wannan abin ba li'annahu idza fa'ala zalika faqad qata'a tariq al-istinbati ala man ba'dahu biman huwa afqahu minhu yace in kai haka ka hana wanda zai zo ba wanda zai zo bayan ka koda yafi ka sanin fiqhu yayi istinbati don hadisin da ka rawaito sai ka takaita ma'ana ka takaita ka share wani abin kenan abinda ka dauke din ai shi ba zai sani ba kuma yafi ka sanin fiqhu amma ba zai yi istinbati ba don dan bai ga wannan abin ba an fahimta wa fi dhimnihi wujubu tafaqquhi a kuma diminin wannan hadisi magana wajibi ne a nemi ilimin fiqhi ilimin sanin addini wal hasu ala istinbati ma'ana al hadis ana kwadaita kuma ai istinbati istinbati cikin ma'anan hadisi istinbati ma'anar hadisi a karanta hadisin a karanta ma'anan shi a ciro wani abu ciki na hukunci wastikhraj al maknun min sirrihi wa ikhtalafa alul ilmi tuzizu mala zizu sansan ya zo ya bayyana mana yadda ake rawaito hadisi in an rawaito shi da kaza me za a ce in an rawaito shi da kaza yaya za a fada haddathana akhbarana haddathani qala li wa'annan duk wannan babban abu ne sai ka bude bayan littafin ka anan sai ka sa shafi kaza sai ka sa shafi na kaza da kaza bayani game da kaza kaza sai ka bar abinka duk sa'an da ka tashi bukata kana budewa sai ka ganshi duk littafin kuka je zaka ga littafai na haka duk za ga an ciccire abubuwa an ciccire abubuwa an ci ina budewa ina karatu don abin da gani sheka zara ba na baku labari ba wata rana mun karatu biyu ke ba mun tashi sai wani ya zo malam ba ma jin kana kiran sunan shehul albani su ibnu taymiya zo cha muke baka san su bane gani muke baka san su bane sai na ce mishi su sai na sa shi mota ta muka je gida sai na ɗauko silsilatul ahadisi sahiha 1971 na sai shi na karanta sai na bude farko ban bude mishi littafin ba sai na bude mishi nan ya gani gashi daya gashi nayi zane zane nayi takariji na ja layi nan na ja layi cin abin nan yana gani 1971 nace ai ba haife da ba lokacin wallahi tallahi ba haife shi ba lokaci nace to ai haka ne abun mu kun so kun tarar da muna muna muna yin abun nan kafin darar hadis duk najeriya wai san darajar ilimin hadis wai san ilimin hadis arba'una hadisi ne tanqihul qawlul hasis tihi ala tiyahi fa inna tihi ala tiyahi sadaqatu takabbaru ma ba shi bane ba ya darar hadis ilimin hadisi ya yadu kowa ya ga ilimin hadisi akwai haske shi sheka shi ma za shi karanta kulliyatul hadis shi ma za shi karanta hadis kowa ya zo shi kuma shekara ya kafa youtube din shi ya kafa masallacin shi ya kafa ana ta hayaniya ana ta ce mana ai mu ba mu ta ba mu jin kana kiran sunansu wallahi ta muke baka san su bane nace ku da kuka zo kuna kiran sunansu me kuka jawo musu gashi ana zagin su ana la'antar su kana ji kana kallo za a zage ibnu taymiya za a zage ibn baz ibn usaymin za a zage su ya za kai ya za kai waye tallata waye tallata su aka zage su ismana ku ne kuka zo da kuskure kuka bar aka shikenan sai ka jawo musu zagi ce na karanta wannan tun 1971 ya ce wallahi ba a haife shi ba lokacin na ce ai na san ba a haife ka ba a lokacin to amma ya za a yi kowa ya zo shi ma yana sun fiqhu da'awa ke abin da ake ce ma fiqhu da'awa na fada kuma zan maimaita duk sa'an da ka je Saudiya kai karatu sarakunan da malaman da 'yan kasuwar da mutanen garin kafan kashi 70 bisa 100 ko 80 ko 90 ma duk aqidar su kenan mazhabin su kenan haka suke tafiya in kai wannan ma ka kara zuga su kenan su ji dadi to amma da ka dawo kasarka sai ka kasa fahimtar kasarka yayi take ka zo ka tarar da mutane kafin ka je kai karatu ko kafin a haife ka suna yin kaza suna yin kaza suna yin kaza ya tabbata shekara hamsin ana yin abu ya tabbata shekara talatin shekara sittin abu ya kafu ya ginu kana dawowa sai ka ɗauko abin da ka sani can ɗin na sai ka zo kana son ka yi aiki da shi nan me kenan za a yi me kenan za a yi da to abin da za ka yi kenan hanyar da za ka bi sai ka batta sai ka je kana son ka rusa abin da aka gina shekara hamsin kai kuma rayuwa tun da aka haife ka har kai karatu ka dawo baka fi shekara talatin arba'in ba sa'an nan kuma duk ɗalibai ke zigawa da kayan magana ko kuskure Allahu akbar wannan zai shiga YouTube malaman mana babban malamin mu hafizahullahu masu karatun malaman ahli sunna wace wayannan duk wa sa ku yin wayannan duka kurakurai ne amma malamin malamin ku ba zai iya faɗa muku ba dan ya ya dogara gare ku kuke ku ne kuke mishi kariya da ku yake abin nan ba zai ce muku a wannan kuskure bane kana yi kai sai ka ba kanka hakkin yi to ba kuskure ba ne kai kake ganin suna kuskure su me suke ganin kansu to in yana mana suna ganin kansu daidai ne kai me suke ganin ka kenan ba haka bane ba to za ku fahimci juna wa'azin ka zai yi amfani da'awa ka za ta yi amfani sai ka jima kana bata lokacin ka kana wahal da kanka kana gajiyar da kanka sai ka zo ka ga rayuwar nan ba za ta yi ba sai da kuɗi sai da mota sai da mata sai da riguna sai ba aka bane ba a ta cancanza riguna sai ga ba yadda za ka yi sai ka je ka nade karkashin wani ɗan siyasa a to ina kudi suke yanzu yan kasuwa ma yanzu kudi ya ragu a hannunsu yan siyasa suke rike da kudin kasa sai su ɗauke ku suna wasa da hankalinku suna yi muku dariya ta karkashin kasa suna yi muku dariya ta karkashin kasa su wulakanta addini su kaskantar da ilimi su kaskantar da sunna ba sunna suke so ba amma kai kare ka tallata kanka mu ne ahlus sunna mu ahlus sunna muna da yawa to shi kuma lokacin kasuwar bukata ta zo ya zai yana neman ka sai ya zo ya baka abinda matsafi ma bai so ya bashi wannan ba sai ya dan baka abin nan ya baka ya je ba mai tsafi ya ba mai kaza ya ba mai kaza duk baki daya ka je ka kaskantar da ilimi ke ka kaskantar da sunna don Allah ku kare darajar sunna ku kare martaban sunna kada ku dauki sunna ku mai da sunna neman duniya wallahi hasara za ku yi a kare darajar sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba mu da abin da za mu rike da shi kare mana imani mu sai wannan sunna an fahimci wannan wace aya ta yi magana ta hada manzon Allah da istighfari wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihi wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna manzon Allah da istighfari su ne kariyar duk waɗannan abubuwa da kake gani hayaniyar duniya da turawa da waye da waye to Allah bai kaddara manzon Allah zai rayu har karshen duniya ba sai ya ɗauki kayansa manzon Allah kuma da za shi sai ce shi kenan na bar ku lafiya kowa ya ta kansa sai ce kowa ya ta kansa sai ce me taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitaballahi wa sunnati ku rike su su wannan biyu عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي سنتي من زن الله يتي با سنة كوي با كيما كذوك كفا سنة كيما كذوك شغل چكين سنة أهل سنة سأنك كوچي كنا ناك سنة نديما دنيا دنيما جماعة دنيما كودي كيما كا كوچي كان هنيا سنة كا كوچي كان هنيا سنة دون مسألة سنة ديوا مسألة سنة ديوا إنك تي أيشي سنة duk abin da za ka karanta cikin kitabin fiki in za ka yi alwala in za ka yi wanka ka wanke wannan uku ka wanke wannan uku ka yi kaza kaza kaza ba sunnar kenan ba to a wannan lokacin abin da ake yi kenan wane ne yanzu zai shiga ban ɗaki shi zai yi wankan janaba ko wankan menene sai kunna me sai ya yi me ya zai yaushe zai tsaya ya wanke wannan uku ya wanke wannan uku ba haka bane ba kafin ku je ku yi karatu duk waɗanda ke wannan abubuwan ba ku same su ba kuma irin ku kuka je ku karatu akwai waɗanda akwai wanda ce mishin hamada ba ga shi kana sa wando ba sa wando wajen su bid'a ne sai dai ka daura kwarjan ne ba ku ganin mutanen Yaman ba ku gani akwai Abdulmaziz Zandani babban malami ne cikin akida cikin suna daura kwarjan ne yake sannan ka sa riga suna sakin waɗannan su masu tsanani kenan da tsari za gan shi da asabaki da alkurani a jihu da gemu rigan shi kuma kwauri daga kwauri sun rabin kwaurin shi ke sa rigan shi rigan shi da wandon shi kusan ɗaya an fahimta ya fi kowa sunna ya fi kowa sanin sunna kuma kuskure in ka fahimci kuskure haka za ka yi ta tafiya ba in ka fahimci kuskure haka za ka yi ta tafiya an fahimta أين وقفنا ها أين اختلف أهل العلم هم؟ أها واختلف أهل العلم ما لم يسن كارجونا علم في نقل الحديث بالمعنى hadisi za ka rawaito shi shi ka bar lafazin da ka jiyo shi ka kawo ma'anan hadisin don abin da ake bukata kenan an fahimta farahasa fihi jama'atu wai su malamai shi suka ce ya halatta suka yi sassauci qala wasilatu ibn al-astai wasilatu ibn al-astai yace idza haddathnakum bil hadis ala ma'anahu fa hasbukum mu ka muku hadisi akan ma'anarsa ya wadace ku وإليه ذهب الحسن والشعبي والنخعي وإنما من يمعلمي دكا سنتفي أكا حلت رويت حديثي دمعنا قال أيوب أيوب السختياني كنا نسمع عن ابن سيرين كنت أسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف yace ina jin hadisi ɗaya daga mutane malamai ɗaya ɗaya har guda goma kowa da lafazinsa wal ma'ana wahidi dukkan su ma'ana ɗaya suke nufi qala mujahidun mujahid yace unqus min alhadis in shita wala tazid fihi in ka rawaito hadisi in kana so ka rage wani abu amma kada ka kuskura ka ƙara wani abu a ciki qala sufyan thauri in qulta inni haddathtukum kama sami'tu fala tusaddiquni nace ina yi muku hadisi ne kaman yanda na jiyo to kada ku gaskata ni fa inna ma huwa al-ma'na abinda ake nufi shine ma'ana to ma'anan muka fi ba da karfi akai وقال وكيع إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس أي إن معنى بتودا تربتو أي متاني سن هلك كينا وهي ما قوة زي يدوكو باللفظ والمعنى سبودا كرفين حدا يا شابان بان وذهب قوم إلى اتباع اللفظ ويسمع لما يسكتي سيكا بككاو لفظ دا معنى منهم ابن عمر أتكلم سواكو بلاد عمر وهو قول القاسم ابن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوى ومالك بن أنس وابن علي وعبد الوارث ويزيد, ويزيد بن زريع ووهيب وبه قال أحمد ويحيى وذهب جماعة من أئمة الحديث وأهل العلم إلى جواز التو ذيك ونبنغري كما علم الحديث وجه الرواية أم فهمتها أفهمت إيش دكاو إلى جواز القراءة والعرض على المحدث إتي يا هلت أي قراءة يا هلت أي عرض على المحدث ثم الرواية عنه وإليه ذهب الحسن الأرض والقراءة سأنن كتي يا يا فدامك يا كارويتو da gare shi ka dauko littafin malami da ya duk ya gama ya karanta gomi ka zo ka nuna mishi ga littafin ka yace eh na baka izini je ka karanta ka je ka karantar فهمت فهمنا وإليه ذهب الحسن والشعبي وأروى وهشام بن عروة وزيد بن أسلم وإكرمة والزهري وابن أبي ذئب واحتجوا بحديث ضمام بن ثعلبة سكا فوجا حديث ضمام بن ثعلبة أنتنا أخو بني سعد بن بكر da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah Allah ya aiko ka kaza kaza kaza ba haka yayi ba wa bayanul ardi ina ma'ana al ardi an yarfa a kitaban ila muhaddithin fihi sama'uhu ya dauki littafin da zuwa malamin hadisi akwai ilimin da malamin hadisin ya jiyo cikin wannan shi aka rubuta fa ya ta'ammaluhu almuhaddis wa ya'rifuhu malami ya karbi littafi ya karanta ya duba ya lura da abin da ke ciki duka fa ya kulu lahu ya ce mishi hazihi riwayati an shuyukhi fa haddith biha anni riwayoyi na kenan daga malamai na je ka karantar daga gare ni to ka kana da izinin ka zaka ce haddasa ko akhbarana ko yanzu zai bayyana mana duk ina ake amfani da ko menene wa qala asim al-ahwal عرضت على الشعب أحاديث الفقه فأجازها لي نادوك أحاديث الفقه نكرنت ما نبا شعبي يكرنت سيتي من جيك رويته وقال مطرف بن عبد الله صحبت مالكا سبع عشرة سنة جينا أبو تجي إمام مالك شكر أبو مشابقي فما رأيته قرأ الموطأ على أحد بنقينا كرنت مكوى موطأ بقى وسميته يعبا على من يقول لا يجزئه إلا السماء yana hana cewa ya za a ce baya yiwa sai in kaje ka jiyo da kanka wa yaqulu kayfa la yujzi'uka hadha fil hadith yace me yasa wannan ba zai ishe ka ba cikin hadisi wa yujzi'uka fil qur'ani wal qur'anu a'zam an fahimta alqur'ani kaje ka jiyo ne baka aka yaka ce ga alqur'ani ce kaje aka karantar da kai kake ji قال ابن أبي ويس سئل مالك عن حديثه أسماء هو فقال منه سماء ومنه أرض kace hadisan ka ji ne duk kowanne sai ce akwai wanda na jiwo akwai wanda kuma na yi al'ard wa laysa al'ard bi adna indana min as-sama'i al'ard wai ba bai gaza ji ba ka je ka jiwo wa zahaba jama'atu min al-fuqaha ila anna al-arda laysa bi sama'i wasu malamai suka ce al'ardu ba ji ba ne wa huwa qaulul auza'i wa thauri wa ibn al-mubarak wa shafi'i wa ahmada wa ishaqa li qaulin nabiy sallallahu alaihi wa sallama yace hujjar su ita ce fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama naddara Allahu mar'an sami'a maqalati ba yace sami'a ba wa qala tasma'una wa yusma'u minkum shi yasa suka ce lalle sai an yi sama'a واختلفوا في القراءة على المحدث sun kari juna ilimi ka karanta malami ya zo yana zaune ka karanta a almajiri ka zo kana karantawa hal huwa ikhbarun amla labari ne ko ko a'a qala abu asim an malik wa sufyana al qira'atu ala al alim wa qira'atuhu sawa'un yace duk ɗaya ne wa qala sufyan ibn uyayna idza quri'a ala al muhaddith fala ba'sa an yaqul haddasani in ya in an ka karanta ma malami yana ana yi kana zaune kana ji in ka je kai ma zaka karanta ya zaka yi ce zaka yi cewa haddasani wa kan wa kana indahu haddasana in yana nan in shi in aka samu shi ce haddasana jam'i kenan ko wa akhbarana wa anba'ana wa sami'tu wahida duk ɗayan an fahimta واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان هذا أكاو تكد شهادة شهادة شهادة أكرن تام متاني وأن شهادة تنتي وقوة سيا قومي نيني قومي أكرن تام إتزاس تيوا أشهدنا فلان واني أشهد منا ويقرأ ذلك قراءة عليه ويقرأ على المقرئ فيقول أقرأني فلان وجوزوا المناولة توميتيتي كما مناولة أم فهمت وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان رآه عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك جائزا كتاب أهل العلم أربط للتافي مو أكو منيني أجي أكي وأنا غرين كو نكسر أجي أكرنتا سكتي يا حلنتا قال شعبة كتب إلى منصورك كتب إلي منصور بحديث منصور يا ربطو من وانا حديث ثم لقيته بعد ذلك سألنا باين يا ربطو من سينا هدو دشي فسألته عن ذلك سينا تنبيش فقال أليس قد حدثتك به يجي ما أنا ما كهي حديث شبا إذا كتبت إليك فقد حدثتك واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمع لما حجاز سلك فحجة بالمناولة لحديث منظوم الله صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا sariya sojojin da ba manzon Allah a ciki da za shi ba shi ya rubuta takarda ya ba shi faƙala la takra'ahu hatta tabluga makana kaza wa kaza kada ka karanta wannan takarda sai ka kai waje kaza falamma balaga zalikal makan qara'ahu ala nas da ya kai wajen sai karanta ma mutane wa akhbarahum bi amri nabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa musu abinda manzon Allah ya umurce su da shi hujja kenan قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ الذي أختاره في الرواية ني أبند نكي نفي نفي في فتاوى أتكي رواية وأهدت عليه أكثر مشايخي نصابة دشي وجن ما في يويتش معلمينا شيخنينا أن يكون في الذي يأخذه من المحدث لفظا ليس معه أحد abin da ya je ɗauko malamin hadisi da lafazin shi shi kaɗai ne rannan ba kowa ba wani ɗalibi almajiri tare da shi haddasani fulano haddasani fulano wa ma ya akuzuhu lafzan ma'a ƙairihi haddasana fulano ana fahimta wa ma kara alal muhaddisi bi nafsi akhbarani fulano wa ma kuri alal muhaddisi wa huwa hadirun akhbarana fulano وإذا أرد على المحدث فأجاز له روايته شفاها يقول أنبأني فلان وما كتب إليه ولم يشافهه بالإجازة يقول كتب إلي فلان أنا جمع أنا فهمت وأن إصلاحات نما سوى حلا دي سيكا تريش كأجين كتاش بقاتا كداو كغني واحتج البخاري في وقت سماء الصغير بحديث الزهري يتي إمام البخاري ya ba da izini in yaro karami ya ji hadisi za a ɗauki ai to menene shekaru suka wai suka ce dan shekara biyar wani suka ce shida haka zuwa sama to imam al-bukhari sai ya kafa hujja da hadisin mahmud ibn rabi wani yaro ne mahmud ibn rabi shekara karami yaro ne amma sai magana ya ce me yace قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا اب وانا ابن خمس سنين من دلوي yace ina dan shekara biyar manzo Allah ya zo gidanmu na na fahimta manzo Allah ya sa ruwa baki shi mai albarka ya fesa min a fuskata yace ina rake da wannan abin ina dan shekara biyar yasa Imam Bukhari yace in dan shekara biyar ya rawaito hadisi za iya karba an gama da wa'annan eh za a cire daga farko a ajiye a sa lamban abin lamban abin da shafi da shafi da menene saboda littafin ai suna da yawa wata rana mun gama shi ka zo ka rasa wannan magana yana aka yi ta ne to kana budewa ba shi bane ba wannan bane mujalladin kana bude wani mujalladin sai ka gani shikenan sai ka je ka fahimta ka karanta ka fahimta in wani zaka karanta ka samu hujja a hannunka an fahimta قال الشيخ الحسين بن منصور ابن مسعود حدثنا أبو الفضل زياد ابن محمد بن زياد الحنفي قال أخبرنا محمد بن بشير ابن محمد بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين ابن بشير النقاش قال حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله الضحاك البائلي البائلتي البائلتي قال أخبرنا الأوزائي وأن دك سورة لكينينا بالا ربا بني da yawan su mafi yajis ba laraba ba ne isa azanci da menene ba zai karatu ba shi ka je ka dabi azab alba'ilatiyu da wannan kaza da wannan a karanta maka a nuna ma ga yadda ake faɗa قال حدثني حسان بن عطية عن أبي كمشة السلولي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ballighu anni walau aya ku isar da sako daga gare ni ko aya ɗaya ka sani ka wa hadithu an bani isra'ila wala haraja ku yi bayani game da bani isra'ila babu laifi wa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya min kariya ya tanaji mazauninsa a cikin wuta Allah ya kiyaye ima manzo Allah kariya Allah ya kiyaye هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن الضحاك ابن مخلد ابن مخلد ابن مخلد أبي عاصم النبيل عن الأوزاعي وأبو كبشة السلولي لا يعرف له اسم وحسان بن عطية الشامي قال يا تكيتا مكة أبو كبشة السل- السلولي in ka je kana neman shi da sunan shi zaka sha wahala aka ce ba a san sunan shi ba sai dai ka neme shi abu kabsha din as-saluli to ya za a yi yace abu kabsha akwai abu kabsha abu kabsha sai aka ce ma wannan as-saluli to wancan ba as-saluli bane ba shi ake nema ba wal auza'i huwa abu amr abdurrahman ibn amr shamiy mutumin kasar sham ne wal auza min himyar ولم يكن منهم nazala fihim wai ba cikin su bane ya je ya sauka cikin su dai ne mata sanata sab'in wa khamsina wa mi'a wa yahya ibn abdullahi al-ba'iluti abu sa'id al-babulati ne ko ba'iluti al-babulati al-babuluti alaysa kadhalik babu al-luti alaysa kadhalik Ah, eh albab albab albab luti albab luti abu sa'idin kun alkunyansa kenan min ahli jazira مولا لبني أمية تكلموا فيه وهو مهتج به فيما يوافق الثقات قوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج إنما أنا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ليس على معنى إباحة الكذب على بني إسرائيل ويوانا ببادة إذن أيما بني إسرائيل كريابة فهم بل معناه إذا أبن أكي نفي الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ min ghairi an yasiha zalika bi naql al-isnadi yace a bada labarin su ba lalle sai isnadin ya inganta ba don tsakani yana da nesa sosai da wahala ka samu sanadi da yake ya inganta haikar li'annahu amrun qad ta'azzara fi akhbarihim litul al-muddati wa wuqu' al-fatra an fahimta wa fihi ijab at-taharruzi عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يحدث عنه إلا بما يصح عن عنده بنقل الإسناد والثبت فيه وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع يا يا إشمتون ya zama ƙarfi duk abin da ya je je fada duk abin da yana zai je fada yana bude youtube ya faɗi wannan an ce wannan ai an ce wannan abubuwan da suka tabbata da ba su tabbata ba ba su inganta ba ana ta yadawa ana ta yadawa to ka faɗi gaskiya nan ka je ka ɗauko karya nan ka fada ka ɗauko karya nan ka fada ka ɗauko karya nan kai ma ka zama me kenan ko zancen su youtube facebook da instagram da yi menene dukkan su mala'iku ba su da alaka da wannan mala'iku na iya aiki a kan wayannan suna yi saboda ma yalfidu min qawli illa ladaihi raqibun ati an fahimta wa qala abubakar as-siddiq ayyu ardin tuqilluni abubakar siddiq ce wace kasa ce za ta iya dauka na wa ayyu sama'in tuzilluni wani sama wace sama ce za ta rufe ni idza qultu ala allahi ma la a'lamu na fadi abinda ban sani ba game da Allah tambayar shi aka yi malan aya fa wa qala abdullah ibn mubarak al isnad min ad-din ibn mubarak yace isnad yana cikin addini laula al isnad laqala man sha'a ma sha'a ba don isnadi ba kowa sai ya fadi abin da ya ga dama kana fada sai a ce to ina sanadinka kana kawo sanadi sai su yi dariya ai wannan karya ce wannan ne sahihi ai wannan kaza ne ai wannan saboda sun san sanadin abin da yake da wahala kenan sanadi din to shi yasa in ba mutum na da mana niyya mai kyau ba in ya shiga cikin ilimin hadisi shi zama abin tausayi eh ba zai iya koyon mustalahan ba ba zai iya koyon sanadin ba don ran shi baya su su kuma wa'annan ba su ka iya ba in ka shiga cikin ilimin hadisi shi ka zama abin dariya to shi ai ta sukan hadisin ai ta sukan littafan hadisin kamar imam kamar sahih al-bukhari shi ai suka a ciki sahih muslim ai duk waɗannan sitta ai suka a ciki malaman da suka rawaito su imam al-bukhari da manya ai suka a cikin su ai menene da menene ai su saboda me saboda hanyar da addinin ya taho mana kenan to bari a ɓata su a zubar da kwarjinin su a yi da mutane saboda kai da an ce maka ai buhari ya rawaito shi ke nan magana ai musulmi ai imamu malik magana ta kare shi a caccaki waɗannan baki ɗaya ka a zo a caccaki littafin da suka da shi yasa tun da an caccaki waɗannan ana da dama duk abin da aka dama a faɗa cikin addini an yadda ko ba a yadda ba a faɗi abin da ake so saboda kai abin da yake da kwarjini a wajen kaɗin nan shi ba shi da kwarjini a wajen shi ba wai ba shi da kwarjini ba ne a'a da gangan kinin bibi ne ya kemimi yake yi a cikin zuciyarsa ransa wallahi ƙarya ne ya san gaskiya ya san gaskiya me yace ma ka zaban fuqadu mara zuciya ta san ga inda gaskiya take amma tabi'a ina son kuɗi ne ko aiko ne aka yi ko ga ra'ayina ko ga abin da nake so ko ga to shi ne inda ake amma duk abin da zuciya ta san gaskiya mai ciki kuna fahimta akwai manyan malamai da suke kuskure mai wahala mu mun san kuskure kuma za mu musu magana sun san mun san kuskure akwai wanda suka zo 'yan hakika ko wane Allah ne wane Allah ba haka suke faɗa ba to manyan malaman su shehun nan sai su a wannan ba namu bane magana ta kare yadda suke jan dan ba suna zagin ɗan kaza ɗan suna faɗa da su su yi ta kima wayannan raddi wannan kafirci ne wannan ba ne bane wanda suna yin wannan saboda me eh saboda me yadda suke ca a kan ‘yan kaza ne aiku ‘yan kaza ne aiku kaza ne in suka yi ca a kansu za su tona musu asu ba ku ka koya mana ba ba wurin kuma ka koya ba ba ku kaza kaza ba a'a sun isa yanzu a'a ba namu ba ne shi kenan maganin ta mutu kenan a wajensu wanda ya kirari shi Allah ne wani Allah ne akwai akwai barna sama da wannan to me yasa ai waɗannan kaza ne wahabiya ne izala kaza kaza ai ta fada ai ta shifti ku dauki rabin lokacin da kuke ba ku ba waɗannan da suke cewa ai kaza kaza ne ku yi ta fitowa kuna cewa faɗan kaza kafirci ne wanda ya kaza faɗa kafiri ne shi shi ba ku karantar da mu ba shehu ma ba wurinka ne tarbiyya ba ba kai kasa ne tarbiyya ba yanzu za ka zo kana so bayan shekara hamsin arba'in kana ta sa mutum sun yi dubu yanzu za ka zo ka ce kafirci ne kai ma kafiri ne kenan a shi shi sa iyakar aha ba namu ba ne shi kenan maganar ta wuce amma matsala kaga ana ta a yi gumi ana ta faɗa ai wanda kaza ne ai ai kaza ne ai ai duk abin da za a yi wanda ka sani kuskure ne da wanda baka sani ba hada su duk sun kai a shiga cikin hurumin Allah sun kai a shiga cikin hurumin Allah to me yasa wannan ba za su fito suna jaye suna ta cewa duk wanda ya faɗi wannan kafiri ne ya kafirce yin wannan kafirci ne dai su kafirta su sai dai su yi magana jumla su wuce an gama an tafi kenan don shiga cikin wannan zai sa waɗanda dama aiba masu kunya ne masu kunya ne to in za ka ja da su sun nuna maka waye kai wurinka na yi tarbiyya kai ka koya mu wane wurinka yi tarbiyya ba ku ka koya mana ba ba ku ka karantar da mu ba yanzu ne ya zama kafirci yanzu ne ya zama kaza yanzu ne ya zama kaza shi kowa ya kama bakin shi ana fada da waɗanda ba kafirci suke yi ba الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وقال مطر للوراق في قوله سبحانه وتعالى أو أثارة من علم قال إسناد الحديث وسمع الزهري إسحاق بن أبي فروى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كاتلك الله يا ابن أبي فروى ما أجرأك على الله ألا تسند حديثك ya kake da karfin hali ne kana magana game da Allah ba za ka kawo sanadi ba to hadisu na bi ahadisa laysa laha khitamun wala azm kana faɗa mana hadisai da ba su da ragama ba su da lizami ba su da sanadi ba su da asali wa ikhtalafa ahlul ilmi fil mursali min al ahadis malamai suka kari juna ilimi cikin mursalun min al hadis ma huwa al mursalu wa mursalun minhu sahabiyyun saqat وقل غريب ما روى راو فقط مرسلي والمرسل هو ما رفعه التابعي تابعي يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي مرسلي ne kai baka rayu da manzon Allah ba zaka ce manzon Allah ce akwai wani da yake tsakanin kai da manzon Allah shine sahabi ya aka aka cire sunan yasa aka ce wannan mursali ne irsal to shi yasa mursali da aka yadda da shi shine summal marasilu siwas sahaba laysat bi hujjatin ladal isaba illa marasil as-sa'id sabat lahat tisalu sanadin bada in futtishat shi sa'id ibn musayyib shi kadai ne marasilin shi aka bincika shi a same shi sanadi ne muttasil sanadi ne muttasil sanadi ne muttasil sahabi ne dai yake cirewa wani sahabi abu huraira aka ce sirkin sa ne وهو أن يقول التابعي أو تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر من سمعه منه tsakanin tabi'i da manzon Allah akwai sahabi to ba lallai ba ne bai zama sahabi ba fa sai ta yi wajen wani tabi'i ka ji shi tabi'in shi ne ya jiyo daga sahabi to imana ihtimalin wani tabi'i shi sa ka ce a in sahabbai duk sun zama udulun tabi'ai ba duk ne udulun ba amma har aka tabbatar da sahabi ka dauke to me me illan sanadin har aka tabbatar da sunan sahabi ka dauke to ai mas'ala ta kare dama abin da ake son a sani kenan don ba lalle bane ba ya zama sahabi ka dai ka cire ba rannan baka zo makaranta ba wani ɗalibin ne ya zo makaranta ya ji sai ka je shi ya faɗa maka sai ka ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ka saka mutane dimuwa kenan kai tabi'i daga ce kala rasulullahi wajen sahabi ka ji ko wajen wani tabi'i daga tabi'in ne daga sahabi to wannan tabi'in shine ake kokonto akan shi ba sahabi ba fahtaja bihi jama'atun minhum ibrahim an-nakhai وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحاب الرأي ولم يهتج به فقهاء الحجاز من يما لمن حجاز بسيء أنفاني لمرسلي وهو قول ابن مسيب والزهري ومالك والأوزائي والشافعي وأحمد هذا من يمن يما لمن حجاز كينا سواء نيني فقهاء الحجاز ابن المسيب سيد بن المسيب إمام الزهري شيخ إمام مالك ومالك والأوزائي والشافعي شافعي أي متم مكنش وأحمد وكذلك اختلفوا في الرواية على وجه التدليس كما سنقى رجونا علمي وكذلك اختلفوا في الرواية على وجه التدليس إن كما أكسام تدليس فا تدليسي كنوكو وما أتى مدلس النوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف تدليس كده وهو أن يقول المحدث قال فلان ولم يقل حدثني فلان قال فلان ولم يقل حدثني فلان me bambanci tsakanin kala fulanu da haddasa ni fulanu me bambanci eh ina mana koya kala fulanu haddasa ni fulanu haddasa ni fulanu babu shakka tsakanin shi da shi ne kala fulanu ba nan matsalar ƙala fulano yana da tabbas wajen wannan mutumin ya ji shi ya faɗa masa ko daga wani ne aw sami'tu minhu wa kana al-qa'ilu mashhuran bin riwayati anhu مثل أن يقول سفيان بن عيينة قال ابن شهاب أو قال عمرو بن دينار حدثنا فلان فصححه أهل الكوفة ولم يحتج به أهل الحجاز كالمراسيل واختلفوا في رواية محدث محدث صحيح السماء محدث صحيح السماء سنكارجونا إلمي جوامي في رواية رواية ما من حديثي wanda yake sahihu sama'a sama'an shi sahihi ne yaji ya jiyo karatu ne kaza kaza ba ko tambaba a ciki sahihul kitabi littafin shi kuma sahihi ne an tabbatar ba ba a shiga mishi da abubuwa ba amintaccen littafi ne zahirul adala shi kuma malamin yana da adala ghaira annahu la ya'rifu ma yuhaddithu bihi sai dai bai san me yake fada ba yana da matsala kaɗan wala yahfazuhu ka aktsari muhaddisi zamanina baya haddace baya iya haddace abin da yake fada ka aksar muhaddisi zamanina amma mafi yawancin malaman hadisi na zamanin su ba mu zamanin mu ba zamanin su فاحتج به أكثر أهل الحديث وأما مالك وأبو حنيفة فلا يريان فلا يريان الحجة به وكذلك اختلفوا في رواية المبتدئة haka suka kari juna ilimi a wajen riwayar mubtadi'a malami ne amma din yana bid'a to mecece riwayarsa wa ahlul ahwa'i da masu son zuciya ahlul ahwa'i kenan su ne wa'ancan masu babbakun akidu wanda ke kai ga kafirci ma wa'ansu su faqabilaha aktharu ahlul hadis idza kanu fihi sadiqina waɗansu malaman hadisi sun karba in abin da suka fada ɗin gaskiya ne kamar imran bin hittan kamar wa imam bukhari yana rawaito suna rawaito hadisi in ba yana kira zuwa mazhabin shi bane saboda waɗansu ɗan bid'a da ya ƙarya ga raimu ba zai ƙarya ba to shi yasa in ya fada aka ga ba yana kira zuwa bid'ansa bane ba kaza ka ce eh za a karba فقد حدث محمد بن إسماعيل عن عباد بن يعقوب الرواجني إمام البخاري رويته daga wannan mutumin وكان محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول حدثنا الصدوق في روايته المتهم في دينه حدثنا الصدوق في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب عباد بن يعقوب wanda yake saduku fi riwayatihi a cikin ruwayarsa gaskiya yake almuttahamu fi dinihi amma a cikin addininsa ana tuhumarsa da bid'a amma in ruwaya ba zai karya ba a cikin ruwaya واحتج أيضا البخاري في الصحيح بمحمد بن زياد الألهاني وحريز ابن عثمان الرحبي وقد اشتهر عنهما النصب su kuma nawasib ne amma ba sa yin karya ba za su yadda su yi karya ba saboda cikin yan bid'a din akwai wanda cikin bid'ancin su karya kafirci ne shi sa ba zai yadda ya karya ba ya za ka yi da wannan واتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بأبي معاوية محمد بن حازم الضرير وعبيد الله ابن موسى وقد اشتهر عنهما الغلو وأنه انشهر سنة الغلو وأما مالك بن أنس فيقول لا يؤخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه duk wani mai son zuciya dan bid'a wanda yake kira mutane zuwa a bid'a shi ba za karbi hadisin shi ba wala min kazzabin yakzibu fi hadisin nas haka kuma wanda aka san shi makaryaci ne cikin magana da cikin magana da mutane aka san shi makaryaci ne to ba za a karbi hadisin manzo Allah wajen shi ba wa in kunta la tattahibahu bi an yakziba ala nabi sallallahu alaihi wasallama duk da cewa ba ka tuhumarsa amma tunda an san shi makaryaci ne cikin magana hira magana to ba za a karbi hadisin manzo Allah wajen shi ba ذكر هذا الاختلاف في قبول رواية هؤلاء الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتابه وسئل أحمد بن حنبل يكتب, المرجع يكتب عن المرجئي والقدري غيرهما من أهل الأهواء قال نعم إذا لم يكن يدعو إليه ويكثر الكلام فيه فأما إذا كان داعيا فلا أنا جي ilimi ake yi in ba ilimi kai ba sai ka je ka hada komai ka rikice komai kai ma ka zo ka rikice ka rasa abin da kake ciki kuma sai an zauna ana ilmantar da mutane ba a cikin nasuwa ake ilmantar da mutane ba a cikin hayaniya ba ba a cikin hayaniya da raddi da fada da me da me duk bata lokaci duk bata lokaci akwai wanda duk raddin da za ka yi mishi an akidati yake da manufa yake yin abin da yake yi illa da manufa yake yin abin kuma ba wanda ke yin abu da manufa sai in sa shi a ya za ka yi da shi in ka ya kawo shubaha ka warware sai kuma ya mai ya je kawo binciken da yake duka ina shubaha take ina shubaha yake ina shubaha za ka gan su fusake su kana ganin su in ka bude talabijin kana ganin su idanun su jajir ba su da alaman nutsuwa ina za su samu ina za su samu shakkar ya sa imam malik ya ce ana ala ibn min dini aw kullama ja'ana rajulun ajdal tarakna ma ja'a bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama ka samu kana da yakini ka dauki ilimi a cikin littafi sahihin littafi ko ka karanta ilimi wajen wanda ya san abin da yake karantar da kai ba wanda zai iya zai girgiza ka duk wanda ya zo yana farawa sai ka ga zuciyarka na baka wannan lafiyarsa kalau kuwa wannan bai san abin da yake ciki bane ba wannan bai san abin da yake fada bane ba wannan kaza kaza kaza kaza kaza don kai ka riga ka gama ba ka bukatan kuma zo ana tattaunawa da kai akan wayannan abubuwa an sai ka ce ai wannan an wuce ne an fahimta lokaci ya cika ya cika قال سفيان آه. وفي الحديث دليل على وجوب تبليغ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم yace abin da ya inganta da manzon Allah sai a isar qala abu dharr law wada'tum samsamata ala hadhihi wa ashara ila qafahu samsama takobi da za ku ɗauki takobi ku ɗora a nan kafin ku yanka kaina in uyata in uyana in ana da hadisi daga manzo Allah zai isa ثم ظننت اني انفذ كلمه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيزوا علي لا انفذتها قال سفيان الثوري اكثروا من هذا الحديث فانها سلاح ويوتنا سلاح مكامنك كده saboda rikici manzo Allah kai ce fa innahu may ya'ish minkum fa innahu bi kulli ta'kid may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera fa alaykum bis sunnati wa qala laysa shay'un afal an-nas min hadha al-hadith ba abin da yafi amfani kaman hadisi wa qala hafs bin ghiyath fi ashab al-hadith hum khayru ahli ad-dunya lokaci ya cika ko? اللهم اجنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
ريس